وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى الله تعالى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته ونشر سنته والضب عنها فلا يتذوق العبد حلاوة الإيمان إلا بتمام محبته صلى الله عليه وسلم فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست شعارات تقال أو احتفال تقام وإنما اقتداء والتزام والتحذير من البدع والمحدثات فإن أعظم سبب ما فإن أعظم سبب في وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واتباعه سببا لتحصيل خيري الدنيا والآخرة بل لا ينجو أحد من عذاب الله إلا بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه صلى الله عليه وسلم وهناك علامات ودلائل لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصادق في هذه المحبة تظهر عليه تلك العلامات وتراه يسعى جاهدا إلى تحقيقها حتى ينال بذلك منزلة عظيمة من منازل الإيمان ومن هذه العلامات تقديم محبته صلى الله عليه وسلم عن النفس والأهل والمال والناس أجمعين أن عنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين الحديث متفق عليه قال الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل وقد توعد الله من وقد توعد الله من قدم عليها شيئا من الأمور المحبوبة طبعا قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ولما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك ثم قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الحديث أخرجه البخاري ومن أهم العلامات وأبرزها اتباعه والأخذ بسنته فمحبته صلى الله عليه وسلم يقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر لأن من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعصي أمره فهو كاذب, فهو كاذب في دعوته ولما ادعى قوم محبة الله ورسوله امتحنهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم قال الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي عليه رحمة الله تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديء لو أن حبك صادقا لأطاعته إن المحب لمن يحب مطيع ومن العلامات عباد الله الاكثار من ذكره من أحب شيئا أكثر من ذكره ودوام الذكر سبب لدوام المحبة وزيادتها ونمائها والمقصود بذكره الاكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وابتعادا عن الاتساف بالبخل لقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يسل علي الحديث أخرجه أحمد على إظهار محبته واحترامه وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرونه إلا خشأوا واقشعرت جلودهم وبكوا شوقا إليه ويدخل ضمن ذكره ويدخل ضمن ذكره صلى الله عليه وسلم تعداد فضائله وخصائصه وما وهبه الله تعالى من الصفات والأخلاق والخلال الفاضلة وما أكرمه الله به من المعجزات والدلائل من أجل التعرف على منزلته والتأسي بصفاته وأخلاقه وتعريف الناس وتذكيرهم بذلك ليزدادوا إيمانا ومحبة له صلى الله عليه وسلم ومن العلامات محبة من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيحقي عليه رحمة الله ودخل في جملة محبته صلى الله عليه وسلم حب آله وحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حين قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي الحديث أخرجه البخاري الحديث أخرجه مسلم وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصديق الصديق الأكبر ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته الحديث أخرجه البخاري وقال أيضا رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أسل من قرابتي الحديث أخرجه البخاري ثم أزواجه صلى الله عليه وسلم فيجب على كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ حقوقهن وأن يحترمهن هو تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن وهن أمهات للمؤمنين وهن أمهات لكل مؤمن قال الله سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم ثم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأن الله تعالى مدحهم وأثنى عليهم ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ومن علامة محبته صلى الله عليه وسلم اجتناب المحدثات والبدع يظن البعض أن له الحق في التعبير عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بما يراه ويستحسنه من الأمور من غير أن يراعي قواعد الشرع وأصوله ومن ذلك الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا له بعض مراتب الألوهية وابتداع أمور في الدين تصل إلى حد العظائم وارتكاب الشركيات والكفريات انسياقا وراء العواطف والأهواء كل ذلك بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكم الله تعالى بالضلال على هذا السنف قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وحتى سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم وهو مشرع عن الله أمره الله سبحانه وتعالى أن يتبع ولا يبتدع قال الله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك ومنها عباد الله تمني رؤيته والشوق إلى لقائه ولو ببذل المال والأهل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد دعونا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متيوم za ta tattauna ne a kan alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallam lalle uwa mu sani cewa daga cikin mafi girman abin da zai kusanta bawa daga cikin abin da ke kusanta bawa ga Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye wanda ya zamto tilas wajibi akan kowanne musulmi shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya a gare shi da yaɗa sunnarsa da kuma kore mata duk abin da zai kawo mata cikas ko tasgaro ɗan adam ko musulmi baya ɗanɗanar zaki da zuma na imani har sai ya cika zuciyarsa da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa’ san annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi baya taƙaituwa akan wasu baitoci na waƙa da za a yi tarerawa baya takaituwa akan wasu tarurruka ko bukukuwa da za a yi ta haɗawa baya takaituwa akan maganganu da da'awa da da'awa mutane kawai suke yi san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aiki ne lallai ne san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kunshi koyi da shi ya kunshi lazimta sunnansa sau da kafa ya kunshi gargaduwa da gudu dukkanin wata bid'a da wasu kirkirarin al'amara da fararru da ake shigo da su cikin addini kafin ka so annabi sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya sai ya kunshi waɗannan abubuwa ‘yan uwana masu albarka lallai daga cikin mafi girman dalilin da ya wajaba ya tilasta kowanne musulmi mumini ya so manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya girmama shi ya kuma bi shi shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ajiye ya sanya alkhairin duniya da na lahira ba a samun sai an bi shi sallallahu Alaihi wasallam duk wani alkhairi da kake wa kanka fata kake so ka same shi kake kokarin kaiwa zuwa gare shi dan uwana ba za ka kai zuwa ga wannan alkhairin ba sai ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sansa biyayyarsa tana damfare da rayuwarka gaba daya to shi sa wannan dalili ne yasa aka samu masu da'awa kala-kala kowa zai ce maka annabi yake so wani yayi nesa nesa kamar tsakanin sama da ƙasa tsakaninsa da san annabi amma shi zai maka da'awa yana san annabi wani zagin Allah yake yi wani jinginawa Allah kishiyoyi yake yi wani sahabban annabi abokan annabi da sirkansa da matansa yake zagi amma yana ce maka yafi ka san annabi wani komai yake kalla ya ce komai Allah ne saboda rashin kunya kuma ya kalle ka ce yafi ka san annabi to da'awa ta yi yawa kowa zai ce maka san annabi yake yi yan uwa ya ake san annabi ne na gaskiya akwai alamomi barkatai da yawa da malamai suka ambata waɗanda idan Allah maɗaukakin sarki ya taimaki bawa ya cika su ko ya alal kalla ya samu mafi yawa daga cikin su to sai ai mai barka za a sashi daga cikin masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga cikin su insha Allah ta'ala yan uwana masu albarka za mu faɗi kaɗan daga ciki koda guda biyar ko shida insha Allah ta'ala gwargwado yadda lokaci ya ba mu dama abu na farko daga cikin abin da zai nuna lallai kai masoyin annabi ne da gaske shine gabatar da soyayyarsa akan soyayyar mahaif da dukiyarka da duk abin da yake mallaka kai da dukkan abin da ke rarrafe a doron ƙasa mai motsi ko mara motsi dole ka gabatar da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa yan uwa ba ma wannan ba sai ka ji kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda kake son kanka da kanka dole sai soyayyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta ninka soyayyarka ba wai ta waninka ba ma bahaushe ya ce wai so so ne amma son kai yafi to son manzon Allah yafi son kai sallallahu alaihi wasallam wannan kamar ka zamto cikakken masoyin annabi sai ka zama haka Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda ya rawaito hadisi daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yu'minu ahadukum lalle ɗaya daga cikin ku ba zai imani ba imaninsa ba zai cika ya tabbata ba ai masa kallon mumini hatta akuna ahabba ilaihi annabi yace sai na kasance ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na fi soyuwa a gare shi min walidihi ya fi so na sama da yadda yake son mahaifinsa wa waladihi ya fi so na sama da yadda yake son ɗansa annabi ya ce kai wannan su ajma'ina dukkanin mutane ma da wanda ba ambata ba sai ka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin zuciyarka fiye da yadda kake son sa gaba ɗaya yan uwa so na gaske ba so dan jabu ba ba so a baki ba san da ya kunshi ba da rai da dukiya da komai akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa babban malamin addinin musulunci ibn rajab alhambali Allah ya masa rahama yake cewa kaga san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka sani asali ne daga cikin asaloli na imani shi sa Allah madaukakin sarki ya gwama shi ya dan fara shi da soyayyar Allah soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta yi ba haihata haihata ka ce kana son Allah baka son manzon Allah kamar yadda ba zai yiwu ba ka ce kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka son Allah ba za ta yi ba tare suke haka Allah madaukakin sarki ya gwama shi don ka gane abin ba wasa bane ba kuma da'awa ce da fatan baki ba kawai shi sa Allah madaukakin sarki a cikin suratul tauba ya jero mana wasu al'amura guda takwas kowa ya kalli kansa ya taja kansa tsab ya duba ya gani idan san ɗaya daga cikin abubuwan nan guda takwas ya rinjayi san Allah da san manzon Allah ya je zo na bashi da imani shi fasiki ne in zama in ji Allah subhanahu wata'ala Allah ce kul in kana aba'ukum ya rasulullah ga ya musu ka ga musu idan iyayenku sun kasance wa abna'ukum da ƴaƴayenku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matayenku na aure in maza ne ko da mata ko da mazajenku na aure in mata ne wa ashiratukum da sauran danginku gaba daya wa amwalun da dukiyoyi iqtaraftumuha da kuka yi kokarin tattara su ai iktasabtumuha kuka yi kokarin tattara su da neman su ta hanyar halal ba ta haram ba ma ake bayani wa tijaratun takhshawna kasadaha da kasuwancinka da ofis ɗinka da sana'arka da kullum kake tattalinta kake tsoron lalacewar sana'a ko karyewarta Allah subhanahu wata'ala ya ce wa masakinu tardawnaha da gidajen ai tuhibbunaha da kuke san su saboda kun kawata su kun zayyana su kun kashe kuɗi akan gina waɗannan gidaje waɗannan abubuwa guda takwas Allah subhanahu wata'ala ya ce idan kuka ga ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi sun fi soyuwa a gare ku sama da san da kake wa Allah sama da san da kake wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sama da san da kake wa jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala ya ce fatarabbasu wannan magana ce ta manya subhanahu wata'ala ku dakata ku jira kai ba kai ka san saura Allah ce maka ka jira zaka ga abin da zan maka shine abin da Allah ya faɗa fatarabbasu ku dako ku jira hatta ya ati Allah bi amri ha Allah ya zo da al'amarinsa kai ka san al'amarin ba mai kyau bane sai Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawmal fasiqina lalle Allah baya shirya mutanen da suke fasikai duk wanda ya fifita ɗaya daga cikin waɗannan akan san manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya ce fasiki ne kai bari ma a hadisi na farko ya nuna mana cewa ba mumini bane shi sa sai na Umar dan Khattabi Allah ƙara masa yarda wata rana shauki ya ɗebe shi ga shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan dadi yace ya rasulullah wallahi yanzu duk duniyan nan ina kai na fito sannan kai ya manzon Allah sai annabi ya ce masa la ya Umar ai Umar al'amar na kayan zai bai cika ba akwai ragowa ka ba gibi yace wallahi imanin ka ba zai cika ba ya Umar sai ka so ni fiye da yadda kake son kowa har ranka da ke cikin jikinka sai annabi sai sai da Umar sauri ya canza statement yace ya rasulullah to wallahi yanzu na fi son ka sama da komai da kowa hatta raina da ke cikin jikina annabi yace masa al'ana ya Umar yanzu ka zama mumini suka ki al'ana ya Umar yanzu ne ka zama mumini cikakken mumini saboda haka ƴan uwana masu albarka komai da kowa da ka sani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sama da yake sama yake sama yake da shi annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi ya fi ka cancantar kanka da kanka ya fi ka cancantar kanka da kanka inda hadari zai zo to kai zaka bada ranka ya fita ka karrar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wannan fa shine san da ake so kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwana masu albarka daga cikin alamomin san manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mafi mahimmanci kuma mafi fitowar su fili sanda da shi ake auna duk wani masoyi shine biyayya wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da ruko da sunnarsa gam-gam ruko da fika ta yadda sai dai a fitar da fika tare da sunna ma'ana sai dai a fitar da ranka tare da sunna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye yana hukunta yi masa biyayya da da'a cikin duk abin da ya umarni duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ka san hikima baka san hikima ba ka san dalili baka san dalili ba ya dace da tunaninka ya cikar da tunaninka sam'an wa ta'atan ka rufe idanka ka tafi da gudu ka je insha Allah ta'ala zaka kai kanka ne zuwa ga matsirata haka ake manzon Allah biyayya ƴan uwana duk abinda manzon Allah ya umarni tafiya kawai zaka san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi zai kai ka zuwa ga tasdiquhu fi ma akhbara duk abinda annabi ya faɗa zaka gaskata shi ka magana ce ta banza daga mutanen banza cewa wai duk abin da ya ci karo da kwakwalwarka ka ajiye shi ko da hadisin annabi ne wallahi tallahi wannan babu wani musulmi na kirki a da da ya taɓa faɗin ta magana ce sabuwa da aka kirkiro ta dan a rushe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ma'abota son zuciya babu yadda za su yi addini irin nasu su gurɓata sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai sun rusha hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya kawo maka ka'ida ta molanka babu ita min qablu min ba'du wai da hadisin da ya ci karo da kwakwalwa ka waka aje shi to kwakwalwa ta da taka irin ɗaya iri ɗaya ce wanda bai ci karo da ta kwakwalwa ba kai ya ci karo da taka wanda bai ci karo da taka ba ni kuma ya ci karo da taka wannan hadisin zama ɗauka a ciki kenan abinda Allah madaukakin sarki ga mana shine inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih ay yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa atana shikenan kawai kai tsaye ake bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajtina ba ma naha anhu wa zajara sannan san annabi shi zai tunkuɗa ka ka hannu da dukkan abin da annabi ya hani a gare shi yayi gargadi yace kar ayi san annabi shi zai kai ka zuwa ga wannan dan uwana masu albarka dukkanin wanda zai yi da'awar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ka duba aikinsa ya sha bamban yayi kudu aikin annabi yayi gabas to wannan ba san annabi ne na gaskiya ba da'awa ce kawai ba gaskiya bane shi yasa mutane da suka tashi suna da'awar cewa su suna san Allah da annabinsa sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya jarrabe su yace qul in kuntum tuhibbuna Allah me fattabi'uni in dai da gaske ne kuna son Allah ai ba ku ji Allah ya ce ku so annabi ba ba cewa in kuna son Allah ku so annabi a'a in dai da gaske ne kuna son Allah to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba ka bin wani abu sai abin da kake so shi sa ita biyayya tana taqtadil mahabba tana hukunta soyayya ne babu yadda za a yi abin da ba ka so a ce kana bin sa to babban abin da ke nuna cewa kai masoyin annabi ne da gaske a ga duk abin da yake sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ka dan fare mata ana ta rigima da da kai aka an ce sai ka saki ka ce ba za ka saki ba kai ne cikakken masoyin annabi amma kullun kana waka kullun kana magana kana ce kai ne sai ka fito na fito da shi wata irin soyayya ce wannan shi sa imamu shafi Allah ya masa rahama yake cewa ta'atil ilaha wa anta tazharu hubbahu yanzu ka je ka rinka saba wa Allah kuma ka je ka rinka bayyana cewa kai ne masoyinsa a gefe yace haza mahalu fil qiyas badi yace wannan abu ne ba zai yi ba kwata kwata wani abin da hankali ba zai dauka ba yace law kana hubbuka sadiqan inda da gaske ne sanka da kake wa annabi na gaske ne la ata'atahu da ka bi shi kai masa biyayya innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk wani masoyi game da abin da yake so me yake masa biyayya yake masa imamu shafi Allah ya masa rahama dan uwana masu albarka daga cikin alamun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yawan ambatansa lallai duk abin da wani bawa yake so zaga yana yawan ambatansa yawan ambatan abu kuma shi yake sa kaga an dawwama wajen kaunar wannan abin kauna ta haɓaka ta bunƙasa a cikin zuciyarka ta wannan abin da kake yawan ambata ka duba ko masoyi babban abin da yake yi wajen tuna masoyinsa shine yawan ambatansa ka duba duk wani abin da kake so ko matasa da suke son kwallon kafa abin da yake faranta musu rai su zauna suna hirar bal ai awa biyu ana hirar bal daɗi suke ji saboda suna son kwallon kafa wanda yake son wani fim din India ko drama sai ga a zauna ana hirar drama shine abin da yake masa rai mu kuma adam Muhammadu muke so sallallahu alaihi wasallam to yawan ambatansa shine abin da yake faranta mana rai shine abin da yake mana daɗi to daga cikin abin da zai nuna kana son annabi yawan ambatansa yan uwa abin da ake nufi da yawan ambatansa shine yawan yi masa salati don kai koyi da Allah maɗaukakin sarki kai koyi da da Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala ce inna Allah haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki wa mala'ikatahu da mala'ikunsa kaɗinsu yusalluna ala nabi suna yin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan kai ma da ni da mu gaba ɗaya a girmama mu a mutunta mu sai aka ce mu irin abin da Allah da mala'iku suke yi ka duba girmamawa mutunta ka aka yi fa ka yi irin abin da Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda ku imani sallu alaihi wa sallimu taslima kuma ku shiga cikin wannan sau ku yi salati da sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa kai salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan uwanka tashin salati sai kai salati wanda ya fito daga bakinsa mai kamshi mai daɗi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai kai salatul ibrahimiya irin salatin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam kullum abin da nake cewa sallamna tasliman jadiliyan mun sallama cewa ya halatta wani ya salati ba na annabi ba ya halatta ka bar shi amma dan Allah salatin da ya fito daga bakin Mustafa sallallahu alaihi wa sallam da salatin da ya fito daga bakina ko daga bakin ko daga bakin malami na ko malamin ka dan Allah wanne yafi hal yastawiyani masala wallahi kalla wa hasha har abada yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yafi komai yafi kowa daraja abin da ya fito daga bakin shi yafi na kowa amma kana musulmi kana musulmi ka rinka itikadin dan Allah wai wani abin da ya fito daga bakin wani yafi na bakin na manzon Allah ka san abin da kake faɗa kuwa wallahi wannan magana ce mai hadari kwarai da gaske itikadin magana da fito daga bakin wani ba wahayi ba ta fita bakin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da aka saukan mai da ayar salatin bai yi shi ba sai da aka saukan mai da wahi daga Allah yake kai tsaye qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad zuwa ƙarshe amma ka ce wai wanda ya fito daga bakin haifar manzon Allah dan Allah wani irin san annabi ne kuma wanda ya ce wai ya fi ka san annabi in ban da rashin mutuntaka wai wanda ya fi ka san annabi yana an ban da zaman karawa zo muke ba abin da muke ba mu sa abin da muke ba ana ribata kwakwalwar jahilai Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka kai wa annabi talati kana zaune kana tsaye kana tafe kana kwance kana aiki duk inda ka tsinci kanka yi wa annabi talati Allah maɗaukakin sarki zai tafi maka da damuwa ka gaba ɗaya kuma dukkanin bukatunka Allah zai biya anji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan zaka kore kanka daga cikin sawun marota da annabi ya ce albakhilu marowaci tataccen marowaci man zukirtu indahu wanda aka ambace ni annabi a gabansa aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru bai min salati ba annabi ya ce to shine wannan tataccen marwaci kenan ana wa annabi salati yan uwa shari'a ta shar'anta mana mai annabi salati dan bayyana soyayyarsa da girmama shi da mutunta shi da azzama shi litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila ka girmama annabi ka mutunta shi ka rinka jin annabi a ranka sallallahu alaihi wasallam ka ambace shi shi sa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan komawar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga Allah duk lokacin da za su ambaci annabi sukan ambace shi ne a cikin nutsuwa baya nan amma wallahi in za su ambaci sunansa ma cikin nutsuwa su zubar da hawaye su yi kuka saboda tunawa da shi sallallahu alaihi wasallam saboda soyayya sai na abubakar da umar sukan je gidan ummu aymana su kai mata ziyara annabi yana zuwa gidan ya gaishe ta su je su gaisa to su ma sai suke zuwa tunda mai gidansu manzon Allah yana zuwa su ma suna zuwa wata ran sun je kawai sai ta sa kuka kai ta kuka ta kyar suka rarrashe ta me ke faruwa shin kina tuna annabi ne shin baki gamsu abinda Allah ya ba annabi ba yafi na yanzu yafi abin da ya bari a nan duniya ta ce wallahi ba haka nake kuka ba ni ma na san abin da Allah ya ba annabin sai tare da masa a lahira yafi nan amma ina kuka ne saboda wahayin da ake saukar daga annabi ya yanki su ma kawai sai suka fashe da kuka suka yi ta kuka tsantsar soyayya kinan ta gaskiya a cikin zuciyarsu Allah ya kara musu yarda dan uwa daga cikin abin da zai shiga karkashin soyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ambatan falalarsa da ɗabi'unsa kyawawa da siffofinsa na halitta da abin da Allah ya karrama shi da shi na mu'jizozi da abubuwan da suke gagar koyo sallallahu alaihi wasallam domin mutane su sani kuma su yi koyi da shi yana cikin abatan manzon Allah eh ka rinka kokarin samun sira ta manzon Allah ka karanta ka jiya manzon Allah yake gangan jikinsa halitta sai Allah ya halicce shi sai kaga ya fi kowa haduwa sallallahu alaihi wasallam idan haduwa ce ya fi kowa haduwa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan kyawawan ɗabi'u ne da kyawawan halitta ne ya fi kowa dan shi cikakke ne tab babu abin da ya rage kowa daga cikin in ka same sai ka samu na ƙasa tare da shi sai ka samu halal sai ka samu inda ya gaza duk haka muke gaba daya amma ban da shi mustafa sallallahu alaihi wasallam cikakke yake ka rinka karantawa kana jin daɗi zai ƙarasa maka san manzon Allah a cikin zuciyarka a rinka sa littattafai na sira da sau kunci tarihin manzon Allah sallallahu alaihi ana karantawa mutane sai a taso ana san manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yan uwa daga cikin alamomin san annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi dole ne ka so wanda manzon Allah yake so tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wanda annabi yake kauna yake son su to kai ma daga cikin san annabi ka ji kana son su ka ji kana son iyalan gidan manzon Allah ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai Imam al-Baihaqi alaihi rahmatullah yake cewa yana shiga cikin karkashin soyayyar manzon Allah ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace hubbu alihi san iyalan gidansa ka ji kana son iyalan gidan manzon Allah ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sannan ka kiyaye haƙoƙinsu da wasiyar da manzon Allah ya akan su yace uzakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah ku kiyaye min iyalin gidana in ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi yana wasiya sai da ya faɗa sau uku ina tunatar da ku Allah ku kiyaye min iyalin gidana ku kiyaye min haƙƙin su ku kiyaye min mutuncin su ka kiyaye wannan mutuncin na iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Abubakar Siddiq Allah ƙara masa yarda yake cewa ku kiyaye wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutuncin sa a cikin iyalin gidansa shi sa ke cewa wallahi ina rantsuwa da Allah in ji abubakar siddiq ya ce ina rantsuwa da Allah na sadar da zumuncin da yake karkashi yake alaƙa da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fi soyuwa a gare ni sama da na sadar da zumuncin da yake na wani dangi na ni in ji sayyidina abubakar in je ne zumunci da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda yake da alaƙa da shi ya fi min da na je ne zumunci da wanda yake da alaƙa da ni ni kaina in ji sayyidina abubakar siddiq wannan ita ce soyayya ka ji kana son wanda annabi yake so ka so matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ji kana kaunar su ka kare mutuncin su ka girmama su ka mutunta su ka ɗauke su ɗaya daga cikin mafifitan mata a duniya gaba ɗaya dan Allah madaukakin sarki ya gama cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitun Allah ya ce ya ku matayen annabi wallahi ba ɗaya kuke da kowace irin mace ba in kun kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki ka kare musu wannan mutuncin dan ba ɗaya suke da kowace irin mace ba ba ɗaya suke ba ka ɗauke su a matsayin iyayenka dan Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matayen annabi iyayenmu ne muminai duk wanda ka je ya zagi matar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mumini bane duk wanda fitar da shi daga cikin saumu mai na kai tsaye dan Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum mutum kirki dan kirki yaron kirki zai zagi uwarsa yaron kirki zai zagi uwarsa ba zai zagi uwarsa ba to duk wanda ya zagi matar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kai tsaye ko da shagube wannan mutumin kawai ba mumini bane cire shi daga cikin da'ira dan uwana masu albarka abu na kusa da ƙarshe daga cikin alamomi da suke nuna lalle kai masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na gaske shine ijtinabul muhdathati wal bid'a lalle ne kan nisanci dukkanin wasu fararru kagagu na al'amuran da aka kirkiro su aka danna su cikin addinin musulunci da bidiyo'i domin a tauye addinin manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa imamul barbahari a cikin sharhu sunna nasa yake cewa duk wata bid'a da aka kirkiro yace to ta maye gurbin wata sunna ne sai da aka dauke wata sunna aka kori wata sunna ta annabi sannan aka aka maye gurbin ta da bid'a babu wata bid'a da zaka wallahi sai kaga kaga ta kori wata sunna wasu daga cikin mutane suna dauka cewa suna da yanci da dama da za su so annabi yadda suka ga dama yadda suka tsara shi kuma san annaba addini ne ibada ce ita kuma ibada ana yin ta yadda Allah da manzansa suke so shi sa wasu sai su wuce gona da iyaka akan harkin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su rinka ɗaukar haƙƙin Allah subhanahu wata'ala da yake banta da shi shi shi kaɗai wahada wula sharika lahu suna jingina shi ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma saboda toshewar basira wai idan ka ce a daina a daina ba daidai bane wace a ce kai ne baka san annabi wallahi kai ne baka san annabi kai ne cikakken maƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani ya zo ya ce masa ya rasulullahi da ba dan kai da wani da ba dan Allah da kai ba annabi ya ce masa kai aj'altani lillahi niddan zaka sani kishiya ga Allah ka ƙara faɗar haka ka ce ba da ban Allah ba shi shi kadai annabin da ya faɗi wannan kuma shi zai yadda ka rinka ɗaukar haƙƙin Allah kana bashi kana waka ka ce annabi shine ainul kulli shine haqiqatul kulli shine kaza kulli wallahi wannan shirka ce kuma abu ne gada ce da in ka bi ta zai kai ka zuwa ga ƙidar komai Allah ne kai yanzu ka da komai Allah ne ka ce annabi hasken Allah ne ba fa wannan shine ba akwai abin da suke cewa nurul muhammadi me nurul muhammadi duk sauran halittu dukkan su kuma hasken manzon Allah ne to kaga idan mutane suka dunkule suka shiga cikin annabi annabi kuma zai shiga cikin wa kenan kun fahimci abin ko to shine inda ake so a zo aƙida ce kawai ta komai Allah hadisi ne na ƙarya ba shi da asali aka ƙirƙiro shi babban malami profesa Ahmad Mursala littafi ya rubuta guda akan hadisin yayi dirasarsa mai kyau a matsayinka na ɗalibin ilimi je ka karanta dan Allah ka je ka ɗauka ka karanta littafi ne ɗan ƙarami ka je ka siya ka karanta yayi dirasa hadisin gaba ɗaya da tsuruk ɗinsa gaba ɗaya tahlilinsa tahlili ilmi da tsiq dan Allah ɗan uwa mu daina magana akan abin da ba mu sani ba wannan duniyar za ka rayu a cikinta idan ka mutu wallahi ba wanda zai je ya tsaya a gaban Allah ya hujjata ne da Allah maɗaukin sarki akan ya kwace ka wallahi babu wanda zai iya wannan kai kaɗai za a bari a cikin kabarinka ka bauta wa Allah kamar yadda Allah yake so ka ba annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi saboda ka duk abin da ka san haƙƙi ne na Allah ya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar kuma shi annabi yake so wallahi da annabi zai dawo duniya sai alfahari da kai wallahi ka koma baya tun daga kan sahabbai har zuwa wanda suka gabace su dan Allah suwa suke irin waɗannan katubara wai suke irin wannan katubara da sunan addini kuma a ce wai kai ne baka san annabi kana kokari kai abinda Allah da annabi suke so a ce saboda wulakanci a ce maka baka san annabi wannan wulaƙanci ne fa duk wanda ya ce maka baka san annabi ya mai da kai kafiri fa san annabi san annabi addini ne duk wanda baya san manzo Allah wallahi ba musulmi bane wani ya rinka ce maka baka san annabi saboda ka ce ayi tauhidi shi kuma yana so dole sai yayi shirka dole sai ya ma samo malamansa da waliyansa da shehunansa gurin da zai cicciba su mai da su mai da su matsayin Allah ina ake irin wannan mu ga kanmu gaskiya abu na ƙarshe ƴan uwana masu albarka daga cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ji kana shauƙin haɗuwa da shi ko da ya ka ba da dukiyarka da ayanka duk abin da ka mallaka ka ji kana shauƙin haɗuwa da manzon Allah ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi annabi ya ce daga cikin al'umma ta wanda suka fi tsananin sona ya ce wasu mutane ne za su zo bayana ma'ana ba sabai ba ne kun gan Allah da mu ne kenan annabi ya ce wasu mutane ne za su zo bayana ɗayansu zai iya ba da dukiyarsa da ‘ya'yansa da duk abin da ya mallaka don ya gani ko da sau ɗaya ne kawai in ji manzan Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi to Allah ya samu daga cikinsu ‘yan uwana masu albarka Allah ya ƙara mana san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya cika zuciyar mu fal da san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba mu ikon yin wa annabi Muhammad ira da aminci tsara tabbata a gare shi biyayya yadda Allah maɗaukakin sarki yake bukata. duk abin da zai haɗa mu da Allah maɗaukakin sarki wajen shirka ko bid'a ko guluwi Allah maɗaukakin sarki ya mana tsari da shi Allah ya shiryar da mu dukkanin wanda suka bata akan hanya Allah ya dawo da su kan hanya madaidaiciya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir adaka da ad-din wansur ibaraka al muwahhidin wahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله Thank you.